الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوتا شابيو قوتا ليا hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 17 ga watan 8 a girgoriyar kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 46 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnat wal kitab al aziz na doktor al'allama abdul azim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun yi magana dangane da al'adhanu wal iqamatu lil fa'itati ko kiran sallah da yin iqama ga sallar da ta wuce sallar da ta kubuce ko dai bacci ko mantuwa aka ce to ko kai kadai ne ka kira sallah sannan ka tada ne ka tada iqama mun gama da wannan matsala yau za mu shiga shuruɗus salati ko shuruɗus sihhatis sala haka ne babu shuruɗu sihhati sala malam abdulazim albadawi allah ya masa rahama ya ce babi zai magana akan sharuɗan ingantuwar sallah duk wata sallah da mutum zai yi ta farilla ce ko nafila to ya kasa kunne ya ji da kyau lallai sai waɗannan sharuɗan sun inganta tukunna kafin wannan sallar ta zamanto karɓaɓɓiya a gurin allah karɓaɓɓiya a shari'ar musulunci karɓaɓɓiya a dokar Allah na fata an fahimta idan ya kuskura ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa suka kauce ko suka bauɗe ko suka fanɗare ko suka ɓalle ko suka karye to lalle lalle wannan sallah akwai yiwuwar ba za ta inganta ba ko kuma in ma ta inganta to ladanta ba zai samu cikakke yadda ake bukata ba na fata an fahimta malam abdulazim albadawi ya ce yushtaratu li sihhati salati ma yali an sharɗanta sai idan wannan abu ya samu sannan sallah take ainihin wato ingantuwa take ainihin wato tabbata yushtaratu an sharɗanta li sihhati sala ga ingantuwar sallah ma yali abin da yake zuwa awalan abu na farko al'ilmu bi dukhulil wakati wato ba dukhulil wakatin ba al'ilmu bi dukhulil wakati ka tabbatar ka tabbatar cewa lokacin sallah ya ne ya shiga yanzu wannan sai ya nuna ashe ba a iya lada ne kadai aka luzumta wa sanin lokacin sallah ba a'a duk musulmi ya san lokacin azahar ya san lokacin la'asar ya san lokacin magariba ya san lokacin isha ya san lokacin asuba ta yadda duk ranar da sallah ta ritsa shi baya kusa da masallaci ko inda ladan zai kwarma kiran sallah ya ji to shi ma dama sananne ne dangane da me lokacin sallah shi kenan daga lokacin ya yi sai ta da abasa ko ya kira abasa ya ta da sallarsa amma idan ya zama shi kallon alama wulahu ne wato shi ya zama liability kawai yana zaune sai dai a ce masa taho lokaci ya yi da za a samu wani rigima ko wata rikici ko kuma ya zama baya gari ko yana jeji bai sanya za a yi ya gane azahar ta yi ko la'asar ta yi ba akwai matsala ko babu akwai saboda bahi da ilimi akan lokutan menene sallah don haka al'ilmu bi dukulil wakati ba wai dukulil wakati ba ba shigan lokacin kawai ba ka san lokacin ya shiga wannan dole ne akan kowane musulmi sharaɗi ne na ingantuwar sallah musulmi ya san lokacin azahar ana zaune kawai yanayin sai ya baka ka ce kai yanzu kan azahar ta yi kuma da za a duba agogo dalle sai a ga karfe 12 da minti 35 ko da minti 40 ko wani a makamancin haka ke lalle lokaci yayi ka san haka ka gane yanayin ka fahimce shi amma ya zamanto kawai kai kana zaune sai dai ladan ya kwarma ka fito in an gama ka koma ɗaki ya sake kwarma la'asar ka fito ranar da tafiya ta kama ka ko ranar da ka shiga jeji gona ba ka da yadda za ka yi ka gane azahar ta yi ko la'asar ta yi to huna ka mishkilatun akwai matsala jama'a ana fahimtar magana da kyau ko malam ya ce al'ilmu bi dukhulil waqti lalle a san lokaci ya shiga bi kaulihi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'minai littafi ne wanda aka rubuta shi wanda yake da lokaci asali cewa Allah yayi fa idza qadaytumus salata idan kuka idar da sallah yana magana akan sallar tsoro da sallar da aka samu firgici da hayaniya sai kuma ya zamanto an dawo an samu nutsuwa to a saka lokaci na ƙa'idar sallah amma lokacin da ake firgici na yaƙi ko gari ba lafiya to a nan kam shi kenan yadda duk ta kama sai a yi ta don a tabbatar an yi sallar amma daga lokacin da aka samu nutsuwa to sai a tsaya a yi sallah a bisa lokaci sai Allah ya ce inna salata kanar alal mu'minina kitabun mawquta yace fa idza qadaytumus salata idan kun tsaye kun kammala sallah fadkurullaha qiyaman wa qu'uda ku kira Allah kuna tsaye ko kuna zaune wa ala junubikum haka idan kuna kwance akan gaban ku yace fa idza tuma'antum idan kun samu nutsuwa fa aqimus sala ku tsaye da sallah akan lokacinta sai yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'minai littafi ne wanda aka yi masa lokaci tana da lokacinta shi yasa in ba ku manta ba mun karanta a nan cewa idan mutum ya kuskure ya sallah lokacinta bai shiga ba to ba shi da sallah ko kar ya kuskura kar ka kuskura ka yi sallah lokacinta bai bai bai bai shiga ba sai lokaci ya shiga har ma malamin suka tattauna da wanda ya yi sallah lokacinta bai shiga ba da wanda ya salla bayan lokacinta ya fita wanne ne ya fi dama dama wanda lokacinsa ya fita ko tunda mun karanta da ku cewa shi fitan lokacin sallah yana da ne yana da wasu ka'idoji har ma muka ji cewa da mutum zai samu raka'a ɗaya kafin rana ta kai lokaci kaza ya samu sallah akan menene akan lokacinta mun karanta duk da ku a baya can to kaga ashe ya fi sauƙi ka samu sallah ba akan lokacinta ba akan ka yi ta kafin lokaci ya ne ki shiga malamai sun tafi batan ko mu ce gaba ɗayansu ko mu ce dukansu ko mafi yawancinsu akan cewa duk mutumin da ya kuskure ya sallah lokacinta bai yi ba to ba shi da sallah har gare ya yi ta bayan lokaci ya fara fita ko yana kokarin fita wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya shirya da don haka sai malin yake cewa ba za ta inganta ba sai an yi ta saboda wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 103 malin yace fala tasihhu salatu dan haka sallah ba ta inganta qabla dukhuli waqtiha kafin lokacin ta yemi ya shiga wala ba'da khurujihi illa li udhr kaji ku am haka sallah ba ta ingantuwa idan lokacin ta yemi ya fita sai inda menene da uzuri inda uzuri wannan babu laifi za a karba amma in ba uzuri nan ma da daidai take da ayi ta lokacin da bai shiga ba jama'a kuna fahimtar magana wannan shine sharadi na farko daga cikin shurutu sihhati sala sharɗin ingantuwar sallah ya zama an yi ta bisa sanin cewa lalle lokacin ta ya shiga lalle lokacin ta ya shiga lalle wannan dole ne a kula da wannan an gane magana da kyau ko abu na biyu at-taharatu min al-hadathaini shar'i ne sallah ba ta ingantuwa sai mutum ya tsarkaku daga hadasi guda biyu an gane fitsari ko bayan gari ko kuma ka ce alhadathul asghar da kuma alhadathu al-akbar karamin hadasi da babba an gane ko kuma kai gwari-gwari ka ce hadasin bayan gari da fitsari da hadasin janaba da kuma al'ada da jinin biki da dai shauransu dole sai mutum ya tabbatar a tsarkake yake daga waɗannan abubuwa guda biyu kafin ya tunkari menene li qaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta shida ya ayyuhallazina amanu yace ya ku masu imani idza kuntum ila salati in kun tahi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum wanke menene kusakunku wa aydiyakum ila almarafiqi wanke hannayenku zuwa mirfaqai an gane wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'abaini mun yi bayani dangane da kira'ar wa arjuli da kuma wa arjula ko kuma ku ainihin wato wanke kafafunku idan kenan babu huffi a sawunku ba huffi ba safa to sai ka wanke kafa an gane amma idan da huffi ko safa sai kai shafa a kayi ilal ka'abai wa in kuntum junuban Allah ya ce idan kuma da kuna da janaba a jikinku kafin ku zo yin sallar ko kafin ku zo yin alwalar to fatta haru ku yi ne don haka ba za ka zo ka yi daɓe kan yaɓe ba kana da bayan gari ko fitsari ka zo ka ɗora alwala a kai ba ko kana da janaba ko jinin biki ko al'ada ka ɗora alwala a kai ba sai ka yi wanka ko ka yi tsarki sannan ka yi mai sannan ka yi alwala wali hadisi bi wali hadisi bin umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala kuma saboda hadisin abdullahi dan umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا يقبل الله صلاة بغير طهور وبغير طهور الله بايا كرب صلى سيد منيني سيد صلي wani tsohon gwamna ya taɓa zuwa ya samu abdullahi ɗan umar ya ce ala gafata malam ai mana addu'a ai mana addu'a ai mana addu'a ka san haka suke sai sun gama cutar jama'a ko wallahi tallahi sai zo same ku to malam ayi addu'a ayi addu'a sai abdullahi ɗan umar sai ya ce ka sani إن الله لا يقبل الصلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول kamar yadda ka san Allah baya karɓar sallah sai da menene sai da tsarki sai da tsahara sai da alwala haka kuma Allah baya karɓar sadakar da aka yi ta da dukiyar sata ko dukiyar haramu ko haka ne sai ce to wa kunta ala basra kai fa ka taɓa yin gwamna a basra ka cuci jama'a ka saci kuɗin mutane kuɗin talakawa bell out kuɗin paris club ko duk an danna ma ka handame gaba ɗaya ya ce na rantse da allah ko na yi maka addu'a ɓata lokaci na zan yi allah ba zai karɓa ba abdullahi dan umar ka ji ahalus sunna na gaskiya mana ya ce saboda haka tashi ka ban guri ya ce ba irin ku ne ake kaiwa gaban allah ba ƙazamai an kai ku gaban Allah Allah ba zai kula mutum ba Abdullahi dan Umar ka ji da kyau ina ƙara maimaitawa an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu yawwa shine yake cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin Allah baya karɓar sallah sai da me sai da tsarki wannan hadisi mun gabatar da takrijin sa a cikin kitabu kitabu tahara lis-sala kaje ka duba zaka ga an bayani wannan shine sharaɗi na biyu daga cikin shuruɗu sihhatis sala na farko sanin lokaci na biyu ka tabbatar kana da tsarki kuma ka yi alwala an gane ko abu na uku daga cikin shuruɗu sihhatis sala shine taharatu thawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi taharatu thawbi tsarkakuwar tufafi wal badani da tsarkakuwar gurin da za a yi sallah abin nan jikin da za ka yi sallar da shi jikinka wal makanin ladhi yusalla fihi da kuma gurin da za ka yi sallar waɗannan abubuwan guda uku duk sai ka tabbatar da tsarkin su waɗannan guraren guda uku duk sai ka tabbatar da tsarkin su an gane magana da kyau ko sannan idan kai sallah sallar ta karbu tufafin da za ka yi sallah ka tabbatar suna da tsarki jikin da za ka yi sallar da hi jikinka ka tabbatar ba janaba in mace ne ba jinin al'ada ba jinin biki sannan ba bayan gari ba fitsari duk ka wanke ka tsarkake jikinka to sannan ne idan kai sallah da jikin Allah sai ya karbi sallah an gane to wal makan haka gurin da zaka yi sallah gurin da zaka yi sallah kada ya zama guri ne wanda yake akwai kazanta kazantan nan kuma ta najasa domin ku gane akwai bambanci tsakanin kazantar da take najasa ce da kuma kazantar da ba najasa ba yanzu kashin dabbobi kazanta ne ko ba kazanta bane amma najasa ne ba najasa bane dan kayi sallah a kirken dabbobi baka da matsala ko baka shimfida sallaya ba wani yace iye kwarai da gaske sosai dan kayi sallah a tirken dabbobi ko baka shimfida sallaya ba sallar ka tayi saboda kashin tinkiya da fitsarin tinkiya ba menene ba shikenan ko ba sallaya sallar tayi ina ƙara nanatawa yau daɗin karatu kenan billahi da ka faɗe shi hankalinka kwance mana Allah karatu akwai daɗi mana wallahi aka ce abu ilimi ne ba jahilci ba ba yana da zaƙi kana faɗa kana jin wani ƙarfin gwiwa mana ba ka da matsala kowaye zai ritsa ka ya ritsa ka billahi da ka kawo hujjoji da dalilai an gane Allah shirye da mu don haka waɗannan gurare guda uku dole ne su zamanto a tsaftace sai malam ya ce amma taharatu thawbi amma taharar tufafi fali qaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin suratul muddathir aya ta 4 yace wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsaftace su wannan a fassara ta zahirin aya kenan domin cewa ya ayyuhal muddathir ya kai wannan wannan kan lu'u ƙum a andir tashi ka je ka yi gargaɗi ka je ka yi wa'azi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka me girmama shi aifa wa hidhu ka kaɗaita shi cikin bauta an gane ko wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sannan tufafinka ka tsaftace su to sai malamai suka ce wannan zai iya ɗaukar fassara ta ma'ana zai kuma iya ɗaukar fassara ta zahiri fassara ta zahiri shine a fassara thiyab da thiyab ɗin da aka sani tufafin jikinka ka tabbatar tsabtatattu ne idan zaka zo gurin ubangijinka ka gana da ke ta hanyar yin sallah an gane ko kuma ya ɗauki fassara ta baɗini shine ka tsarkake zuciyarka daga shirka da bid'a da duk wani abu wanda ba shi da kyau shi ma zai iya ɗaukar haka saboda imru'ul qais ya faɗa yana faɗawa a budurwarsa fatima ya ce a fatima mahalan ba'da haza tadalluli ya ce fa in kunti qad azma'ati sirni fa ajmili wa in taku qad sa'at ki minni khaliqatun sai ce fa thulli thiyabi min thiyabiki tansuli ya ce haba fadima yanzu wannan wani irin wulaƙanci ne da cin mutunci na zo kin ce kaza na zo kin kore ni na buga waya kin kiɗa kin kiɗagawa na yi test babu replying na fata an fahimta ya ce to in kina ganin akwai wani abun da ya sa ke kina ko ke kyamata ko ba kya sona to sai ki cire zuciyata daga cikin zuciyarki ma'ana zuciyata da take son ki to sai ki zara wannan son daga cikin ta kau da gefe zai yiwu ba zai yiwu ba to kaga amma sai ya amfani sai bai ce fatulli kalbi min kalbiki ba sai ce fatulli siyabi min siyabiki tansuli to kaga ashe kenan ana iya fassara zuciya da me da siyab ko ana iya fassara siyab da zuciya to sai ya zama fassara ta baɗini sai ya zama wafiya baka fatahir zuciyar kama ka menene tsarkake ta amma an ka ɗauki fassara ta zahiri shine wafiya baka fatahir tufafinka na jikinka ka menene ka tsabtace su wannan shine dalilin malam akan cewa a tsabtace tufafi kafin a yi sallah wali ƙaulihi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce kuma saboda faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza jaa ahadukum ila almasjidi idan dan ku ɗayan ku yazo masallaci falyanzur to ya duba fa in ra'a fina alaihi qadaran idan ya ga ɗanyar najasa a jikin takalminsa au adan ko bushashiyar najasa ƙazaran ɗanyar najasa azan bushashiyar najasa an gane falyamsahu ya goge takalmin bil ardi da menene da ƙasa ashe kenan ƙasa tana tsarkake al'amari haka ne yasa aka ce in misali kai fitsari babu ruwa ka ɗauki duwatsu ƙwaya uku ko ƙwaya biyar ko ƙwaya bakwai ko ƙwaya tara ka yi menene sarki da su gwargwadon yadda ka ji ya gamsar da kai to kaga ashe ƙasa tana da me sarki kuma in ka zo ɗaukar dutsen nan ba ruwanka da tunanin wani ya taɓa yin amfani da shi ni ma yanzu na zo ba wanda ya kai ka wannan tantumala shi kanin yaman da ɗin na fata an fahimta wannan kwakwafin ba wanda ya saka ta kawai dutsi ka gani eh dutsi to ɗauki kayanka kawai ka je ka biya bukatar saboda malamai suka ce wal aslu fi thiyabi na tahara wal ardu wa thiyabu wal hijara wal aslu asali fi thiyabina a tufafin mu al taharatu shine sarki duk tufa mai tsarki ne sai idan najasa ta bayyana a jikinsa in ba ta bayyana ba baka ganta ba to ba wanda ya saka ka kasa akwai masu irin wannan ce ɗera bari ɗin an gane magana da kyau ko haka kawai ya ga riga a rataye wani ya ga riga a rataye ya ɗauka zai saka ya sallah sai ka je na ce masa to kai ka tabbatar tana da tsarki ko ba ta da ina ruwanka wa ya saka ka wannan tambayar wal aslu fi thiyabina at-tahara asali ga tufafin mu shine tsarki wal ardu duk ƙasa in ka zo za ka yi taimama kawai sai wani ya zo ya ce ma to kai wannan ƙasar da za ka yi taimama kana da masaniyar cewa tana da tsarki ko an yi taɓa yin fitsari a gurin wa ya saka ka wal ardu haka ƙasa kawai mai tsarki ce sai fa idan ka ga najasar gata nan to nan kan kuma ganganci ne kuma kai taimama da ita tunda ka gani ko amma baka gani ba eh to ka ɗauke ta kawai mai meye mai tsarki riga ce a rataye ka saka ka je bakunta ɗakin abokinka za ka yi sallah ka ganta a rataye eh to a gurinka riga ce mai meye ba ruwanka da tambaya sai fa idan shi ne ya ce ma wannan rigar ba ta da sarki to nan kuma shi kenan falillahi alhamdu sai ka nemi wata amma ba wanda ya gaya ma to ba wanda ya kai ka bincike to wal hijara haka duwatsu haka nasiru sa'adi ya faɗa a cikin littafinsa alqawaidul fiqhiyya ka'idojin fiqhu والأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة an gane magana da kyau ko to wannan shine to wannan shine a takaice Allah shirye da mu to sai ya ce fal yanzur ya duba fa in ra'a fina alaihi qadar idan ya ga danyar najasa a jikin tufafinsa au azan ko bushashiya falyamsahu bil ardi ya goge takalmin da meye da ƙasa wal yusalli fihima kuma yayi sallah da takalman shi taqija ga wani karatu ko da yake mun taɓa yin sa ai ko eh mun taɓa yin sa saboda haka ya halatta ai sallah da takalmi ya halatta a yi sallah da takalmi matuƙar babu najasa a jikinsu kuma aka ce idan ka zo masallaci da su za ka yi sallah sai ka ga najasa a jikin nasu ɗanya ko bushashiya ka yi mai ka goge da menene da ƙasa ka yi mai da su ka yi sallar ka da su ya halatta ba wanda ya hana wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama har kwada yi taɓa wa sahabbai amma ku yi haƙuri za mu zo ga hadisan nan gaba kaɗan an gane ku annabi ne ya zo yana sallar da takalman yi sahabbai suna sallar da takalman su suma tare da annabi ana cikin sallah sai annabi ya jefar da nasa sai kowa ya jefar da nashi sai da aka idar da sallah sai manzan Allah ya je ya ce ya na ga kun jefar da takalman ku suka ce ya rasulullah mun ga kai ma ka jefar da naka ne sai ya ce to ai ni mala'ika ne zo ya ce min nawa akwai najasa a jiki yasa sai na go na jefar tun da na riga na shiga sallah ma'ana da kafin a shiga sallah ne mai annabi zai yi goge su zai amma tun da an riga an shiga sallah sai mai jefarwa sai jefar ya ce kowa ya gaya muku naku akwai najasa shine asalin ma kissar wannan hadisi shine sai suka ce babu ya ce to daga yau duk wanda ya zo masallaci a cikin su a cikin ya duba takalman shi idan akwai najasa dan ya ko shi ya goge ta da kasa sannan ya sallarsa ma'ana idan babu kawai ya sallarsa da takalman shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko to amma wannan sunnar kuma har ilau ku ji da kyau cewa muka ya halatta ba kuma haka kawai sai mu shigo masallaci mu gan ku da balu ɗinku gaba ɗaya kowanne da makwaro ɗinsa ya shigo ba an gane magana da kyau ko a'a ba haka ake magana ba a rayuwarka ka samu lokacin da za ka ɗabbaka wannan sunna ta sallah da me da takalmi ko sau ɗaya ne ka tabbatar dai ka'in ka ɗabbaka wannan sunna ko a haraba ne nan za a yi sallah sai ka yi sallah da takalmanka an gane magana saboda yanzu kuma an samu ci gaba na masallaci ana da kwaretin nasu ana gyara su ana shimfiɗa musu kafin ana share su ana wanke su ana goge su ana fesa musu turare to idan kuma aka buɗe ƙofar kowa ya shigo da takalman shi ko da a ce ba najasa ai za a shigo da ƙasa ai ko kuma masallacin zai zama a yamutse sai zama zaman da za ku ku baje ku ji daɗin yin sallar ba zai yiwu ba ku saurari karatu ba zai yiwu ba haka ne amma halacci ya halatta Baba Ibrahim ya ce zai ɗabbaka to Allah ba mu ikon ɗabbakawa don haka a fahimci abin Allah ya ci kamana albani sariya ya ce ya taɓa zuwa maiduguri akwai wani yana jin kaset ɗinsa yana ji yana cewa ana sallah da takalmi ya yi ta bayani ya yi ta bayani kawai ranar sai ya ji an ce ya ga malam albani a masallacin an gane magana da kyau ko yana ta kutsawa shi kawai so yake ga malam albani shin da takalmansa yake sallah ko kuma ba takalmi yadda ya je yana ta wuta akan maganar sallah da takalmin nan kawai da ya shigo sai ya ga malam yana sallah ba takalmi a kafa sai da aka ida Allah Allah yake a ce assalamu alaikum ana sallamewa ya zo ya samu albani ya ce ashe kai ashe kai mutumin banza ne ban sani ba wala haka ya gaya mishi ya ce me ya faru ya ce nan na ji kasa ɗinka kana ta bala'i akan sallah da takalmi yanzu na leko na ga kafar ka ba takalmi yace amma da na ce maka ya halatta a sallah takalmi ce maka ne ya halatta ko ce maka ne kullum in zaka zo masallaci ka taho da takalman ka ni wallahi ba ka burge ni wallahi ka bani mamaki wallahi malami kawai da karatu ba aiki Allah da kyar aka aka sasanta tsakani ya ce to kaga yadda mutane suke fahimtar magana a murɗe in an ce abu ya halatta ba ana cewa kullum ka tashi ka yayi mu abu ashe an jima ana rikici da shi kullum zai zo sallah masallacin da takalman sa yake zuwa yan agaji su ci kuikuye su kuikuye su wulla shi waje shi kuma sake sa takalman ya sake danno kai ya kuso kullum haka ake da shi saboda an ce ana sallah da takalmi ba haka ake yi ba an gane maganar da kyau ko sai ranan kawai kwaɗam sai ga malamin da ya karanta mar ana haka sai ga shi a masallaci ya ce to kenan yau an ji kunya bala'i ya samu duk wanda ya ce ba a sallar da takalmi yau ga malamin nan ya zo kawai sai kuma aka samu malam kuma ba takalmi to ya za a yi na fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu so mu dinga fahimtar karatu in an zo in an zo ana maganan ya halatta a yi kaza to ba ana cewa bane kullun ka taso ka taho da abin nan amma duk ranar da kaga wani yana yi to karka ce wannan yayi bid'a ko yayi shirka ko yayi wani abin da ba daidai ba an gane magana da kyau ko ka zama a waye cewa wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sunnanta ana iya yin sallah da takalmi Allah ya shiryar da mu wa amma taharatul badani malam yace amma taharar jiki tunda mun gama magana akan ta tufafi fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallama li aliyin saboda maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa sayyidina Ali wa qad sa'alahu anil madhi a lokacin sayyidina Ali ya tambaye shi dangane da mazi sai ce tawadda wa bisil dhakaraka ka yi alwala kuma ka wanke al'aurarka me wannan yake nufi ashe mazi hukuncinsa kamar hukuncin menene fitsari yadda ake tsaftace al'aura a tsarki idan an yi fitsari haka idan mazi ya fito wa mutum shi mazi ba a yi masa wanka abinda ake nufi da mazi kuma shine alma'ul kharij inda shahawati sughra wani ruwa da yake fita a gaban namiji ko a gaban ya mace idan wata sha'awa ta tashi masa zai ji wani abu yana dan fita haka har ma ya dan taba tufafinsa ko ya taba jikin cinyarsa to kawai hukuncinsa yadda ka san dai ka ɗebi ruwa ka yayyafa wa fitsari to haka shi ma ake ɗiban ruwa a yi tsarki sannan kuma inda ya taba a saka ruwa a gurin an gane maganar da kyau ko to wannan kaga ya nuna kenan idan mutum zai yi sallah sai ya tsarkake menene dinsa jikinsa ko sai ya tsarkake jikinsa an gane maganar da kyau ko wannan hadisi kima sabaka fi babi najasa mun yi bayani a kansa a cikin babin da ya magana akan najasoshi wa qala li mustahabati annabi kuma ya faɗa wa mai jinin istihaba shine jinin ciwo ba jinin al'ada ba yace ibsili anki dami wa salli ki wanke jinin da ke jikinki sannan ki menene sallah kaga ya nuna ana so a tsaftace menene jiki an gane maganar da kyau ko wannan shine wa amma taharatul makani amma tsarkin gurin da za a yi sallah shi kuma bali kaulihi sallallahu alaihi wasallama li ashabihi saboda maganar da annabi ya wa sahabbai wa qad balal arabi fil masjidi a lokacin wani balaraban ƙauye ya zo ya yi fitsari a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi fama jama'a yanzu da Allah jama'a kamar mu ne nan muna zaune fa kawai sai wani ya shigo sai ce baban noyar matsata nan matsata nan Allah mala sai ya matsa kawai sai cire abin nan din sai sallafa tsari kaga ai abin akwai wani irin yanayi ko kafin ni ne magana na tabbata su baban noyar sun bashi a cikin shi ko ba haka bane to amma annabi sallallahu alaihi wasallama da mutumin ya shigo kuma shi ma annabin fa a zamanin sahabbai sun kusa su daka shi shi annabin ne ya hana su saboda ɗabi'a ce wanda ɗan adam ba zai taɓa lamunta da ita ba kana zaune a cikin guri tsaftatacce yana ƙanshi iska na tashi fanka tana kaɗa kawai wani ya zo ya tallafa tsari ku rabu da shi ai ba zai yiwu ba yi an gane magana da kyau ko so annabi na zaune da sahabbai ana darasi kawai wannan balaraban kawai sai ya shigo yana shigowa sai dubi dungun masallaci kawai sai cire azzakarin shi car kawai sai fesa fitsari a cikin hadisin aka ce sai sahabbai suka taki a kansa kai kai kai kai baka da hankali annabi ya ce ku bar shi kowa sai ya nutsu ya gama fitsarinsa tsaf sai annabi ya ce ku ɗebo gugar ruwa ku zuba a kai sai aka ɗebo gugar ruwa aka zuba a kai jama'a kun fahimci magana da kyau shikenan aka ci gaba da sallah a gurbin wannan gugar ruwan ya tafiyar da me najasar fitsarin to a nan ne ma malamai suke cewa ashe kenan dan ka zo ka kasar da kana ganin ta a matsayin kasa amma asalinta an taɓa yin bayan gari ko fitsari a gurin sai kai taimama da ita amma a lokacin da kai ka zo kai taimama baka ga alamun fitsarin ba baka ga alamun mai ba bayan garin ba taimamar ka ta yi ko ba ta yi ba ta yi suka ce domin wannan ruwan da yanzu aka zo aka zuba a kan fitsarin nan shin ya ɗebe fitsarin ne ko kuma ya tafiyar da shi ya tafiyar da shi amma akwai fitsarin har yanzu a gurin ko babu akwai shi amma wannan ruwan ne ya mayar da shi ne mai tsarki maimakon menene najasa to haka yau da gobe ne ta sa kasar nan duk da an taɓa yin bayan gari a gurin yau da gobe ne ta komar da ita mai tsarki wanda asali an yi bayan gari a gurin akwai najasa a gurin amma yau da gobe gurin ya saje ba alamun najasa don haka ta zama mai tsarki jama'a kun fahimci maganar da kyau to waɗannan da su ne ake fahimtar nassoshi na shari'a yadda ake gane yadda al'amura suke sai a aiki da su a bisa tsari da ainihin wato shari'a ta zo da shi to shine wannan balaraban ƙauye da ya fi tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ariku ala baulihi sajlan min ma'i ku kuza akan fitsarinsa gugar ruwa ko bokitin ruwa ku kuza a kayi kawai shikenan an gama a ci gaba da ibada a gurin jama'a kun fahimci magana to wannan sai nuna ashe idan guri akwai najasa kafin a yi sallah a gurin sai an ne sai an tsarkake shi kamar yadda wannan masallaci an yi fitsari a gurin annabi ya ce a zuba ruwa ashe kenan duk inda za ka yi sallah in akwai najasa a gurin ame a tsarkake shi in kuma dama babu shi kenan sai a ci gaba da sallah an gane fa'idatun malam yace ga wata fa'ida man salla duk mutumin da ya salla wa alaihi najasatun alhalin a jikinsa akwai najasa la yadri biha amma shi ma bai san da wannan najasar ba yayi sallah a jikinsa akwai najasa amma shi ma bai sani ba fasalatuhu sahihatun sallarsa ta yi rangadadau ko da daga baya ya gano akwai najasar to ita dai sallar ta sha domin ya yi ta bisa yaƙinin jikinsa yana da menene tsarki an gane magana da kyau ko kuma malamai suka ce wala ya zili shakku lil yaƙini shakka ba ta busar da menene da yaƙini an gane magana da kyau ko saboda haka yace sallarsa ta yi yace wala i'adata alayhi ka gani ba zai dawo daga baya mai ba ya sake sallar ba ko da kwa daga baya ya gane cewa yayi sallah jikin sannan akwai menene wa in alima biha athna as-salati idan kuma yana cikin sallar ne kawai sai ya gano yana da me najasa a jikin shi fa in amkanahu izalatuha in zai iya yiwuwa ya gusar da ita misali yana cikin yin sallah sai ya tuna a heɗazu yaro ya masa fitsari amma bai riga ya sa mai ba ruwa ba lokacin kuma da yake sallan nan gefensa akwai butar da ya ne alwala yana tsakiyar sallah sai ya tuno to zai iya sa hannu haka ya tuntsuro ruwa akan hannun shi jama'a ina fata kuna fahimta sai ya zuba a inda wannan yaron ya marfa tsari sai ya ci gaba da menene kaga ya gusar da najasar a cikin yana menene to wannan in zai yiwu kenan ma'ana idan hali ya kama zai iya gusar da najasar yana tsakiyar menene sallah din jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine fa in amkana idan zai iya yiwa amkana ku izalatuha zai iya yiwa ya gusar da najasar ba fa izala da ka sani ba fa an gane magana da kyau ko a'a izalatu ha gusarwa dama fassarar izalatul bid'a ai gusar da bid'a ko to nan muna maganan gusar da najasa ne an gane ko bi an kanat fina alaihi misali a ce najasar tana jikin takalmin shi kun gane magana aw fi thawbin za'idin alama yasturul aura ko kuma ya zama najasar tana jikin tufafin da ya karu a bisa rufe al'aurar shi misali al'auran namiji dai daga cibiya ne zuwa ina gwiwa to sai ya zama najasar tana kasan wandanka ya kasan gwiwarka ko to ɗayan biyu idan misali zai yiwu ka samu abin gusar da najasar daga jikin wannan gurin inda ya wuce al'aurarka falillahi alhamdu in ba zai yiwu ba in kana da halin ka yage iya gurin ka jefar tun da bai wuce ina ba al'aura ba to kana iya yin haka duka ina fata an fahimci magana an gane maganar amma ku karasa maganar za mu ji menene zai ce a gaba za'idin alama ya surul aura azala hato idan zai iya yiwuwa ya haka ya kusar da ita wa atamma salatahu kuma ya cika menene ɗinsa sallarsa to kaga a nan ne malamai suka ce lallai wasu ayyuka suna iya shigowa cikin sallah idan sun kama kaga yanzu nemo ruwa da tuntsuro ruwa a hannunka ka zuba a inda fitsarin yaro yake ko kuma sa takalmin ka goge a ƙasa idan najasar akwai ta a jiki ko kuma ƙoƙarin yage iya inda najasar ta taba ka fitar da shi daga jikinka ina fata kuna fahimta ai kaga wannan duka wasu ayyuka ne kana cikin menene sallah to amma wannan kuma bai bata menene ba sallar ba in dai ayyuka kaɗan ne ba waɗanda za su gusar da mutum daga ainihin wato alƙibla ba malamai suka ce babu matsala kai wasu malamai ma sun tafi akan ko da aikin da za ka yi in dai ya kama zai gusar da kai daga alƙibla suka ce to babu laifi kamar misalin da na baku kwanakin baya liman jama'a ya zo zai ɗora gohinsa ya sujuda Allahu akbar kawai sai ya ga kunama kaga ai liman ba zai ɗora gohinsa ba dai imaninsa ai ko ko ba haka bane abin da ya kamata shine liman ya dago kansa akwai abun duka a kusa takalmi ne a sanda ce a menene eh to liman sai ya lalubo to muƙaddara liman ya kai duka sai kunama ta far ta yo bayan liman yaya ya halatta liman ya waiwaya na fata an fahimci magana to amma kuma in liman ya waiwaya fa fuskarsa ta kauce daga ina alƙibla to ya halatta saboda kunama ta rangada wa liman gare ya kauce wa alƙiblar jama'a ya so daga ba a dawa ɗauki saiti an kana maganar da kyau ko to don haka sai ya juya sai ya buge ta sannan sai ya dawo sai ya dauki saiti sai a ci gaba da sallah kuma sallar bata bace ba tare da cewa kuma fuska ta kauce wa ina al'aura abna alqibla a annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an taba ta da ikama har ya shiga zai yi menene kabbara sai ya tuna ahe akwai janaba jikin shi sai ya ce wa sahabbai ku tsaya inda kuke kowa ya kyam annabi ya shiga gida ya yi wanka ya ɗaura alwala ya dawo kuma ba a canza mai ba ya kamar ba kuma ya shiga gaba ya ce allahu akbar kuma aka yi abin nan kik an go kawai aka ƙara gaba kawai aka yi gaba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to duk wannan ya sa muka ce muku ita fikihu a cikin sunna ma'ana cikin hadisai daɗi ne da ita sai ka ji ta bambanta da wasu fikihu da zaka ji ana ta karanto maka in ba kaza ba lau kanar kaza la lazim al'amru an yakuna kaza Allah ya saka wa malaman fikihun mu da alheri amma bin na annabi Muhammadu wallahi ya fi daɗi ya fi alheri akan bin na koma wane saboda za ka ji abubuwan da sauƙi la ikraha fi dini kad tabayyana rushd min al-ghay anan ne la ikraha fi dini take ƙara aikin ta na hakika saboda za ka ji abubuwan da an ce ba zai yiwu ba sai ka ji a gurin manzon Allah kuma zai yiwu kuma a zauna lafiya ba wata matsala saboda sunna ta tabbatar jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa fa in amkanahu izalatuha bi an kana fina alaihi aw thawbin za'idin ala ma yasturuhu la yasturu al-awratu azalaha wa atamma salatahu sai ce wa in lam yakun izalatuha in kuma ba zai yiwu ba ya gusar da najasar wataƙila babu ruwan da zai saka wataƙila ba yadda za a yi ya goge wataƙila ya yi ƙoƙarin ya yage iya inda najasar take ko ya jefar duk abu ya gagara na fata an fahimta sallah ya yi sallarsa da najasar kawai wato a nan za ku gane kawai sallar ake bukata ka yi in larura ta shigo ma kana ciki an yafe ma ai ba da gangan kai ba yanzu muna magana ne akan cewa ka shiga sallah ne kuma sai ka gano akwai matsala to maimakon ka bar sallar ka tafi gushe matsalar har lokacin ta ya fita yanzu misali idan misali na dasa ne wanda ta shafi jiki ka ji kamar akwai bayan gari ko fitsari sai ka ce bari ka je ka yi wanka kayan jikinka ka cire ka canja wasu da Allah lokaci zai kure ma ko ba zai kure ba to wannan ne kuma ba a bukata shi fitar lokacin ne ba a bukata gara ka yi ta da wannan yanayin matukar za ka yi ta akan menene akan lokacinta kun gane maganar da kyau don haka malam ya ce idan ya yi iyayensa ya gusar da wannan najasa da ya gano ta yana cikin sallah bai yiwu ba sallah ya yi sallah da najasa kuma wala i'adata alaihi ba zai sake ta daga baya ba to kar ku ji magana haka far an koro ta sai ce li hadisi abi sa'idin dalilin mu akan waɗannan maganganu shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya hada mu da Abu Sa'id al-Khudri a Jannatul Firdaus yace annahu salla Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annahu sallallahu alaihi wasallama salla annabi yayi salla fa khala'ana alaihi sai annabi ya jefar da menene takalmansa fakhala'an nasu ni'alahum sai su ma mutane suka jefar da menene takalmansu man sarafa lokacin da annabi ya idar da sallah ƙala sai ya juyo ya ce lima khala'atum dan me kuka jefar da takalman ku qalu sai sahabbai suka ce ra'aina ka khala'ata fa khala'ana mu ma mun ga ka jefar da naka ne hima muka yasa muka jefar da namu fa qala sai annabi yace inna jibrila atani ni ai jibrilu ne ya zo mun fa akhbarani sai ya ban labari annabi ha khabatan akwai najasa a jikin tufa a takalmin kun gane magana yanzu kenan annabi ya gusar da najasar da take ne jikinsa a halin yana cikin menene shine fikihun da nake so da malam ya ɗauko cikin hadisin annabi yana cikin sallah sai ya tuna akwai najasa a jikin me tufafinsa takalminsa to ba damar ya goge ko sai ya jefar da su yanzu ya gusar da najasar da take jikinsa ko ba bai gusar ba ya gusar to haka ake bukata kai ma kana cikin sallah sai ka tuna takalman akwai kaza rigar akwai kaza a'a kaza to nemi ruwa ba zai yiwu ba ka nemi ruwa ko ba za ka tuɗe riga ka jefar kai sallah tsirara ba eh to kai sallar ka haka shikenan kawai kun gane maganar da kyau ko sai annabi ya ce wa sahabbai kuma fa iza jaa ahadukum ila almasjid idan ɗayan ku ya zo masallaci daga yau fal yanzur to ya duba fa in ra'a fina alaihi qadaran idan ya ga kazanta ɗanya ko najasa ɗanya au adan ko busasshiya falyamsahu ya goge kun ga shi annabi ya jefar da nasa ko su kuma sahabbai ce in kun duba kun ga akwai ku yi me ku goge kaga ɗayan biyu duk wanda ya samu in kaga ba zai yiwu ka goge ba jefar da takalmin in kuma kaga zai iya yiwuwa ka gusar gusar da ita ta hanyar sa ruwa ko kuma sa ƙasa ka goge na fata kuna fahimta bil ardi sai ce wal yusalli fihi ma kuma ya salla a cikin su mun karanta hadisin da to yanzu haka hadisin yazo kun ji kissar yadda hadisin yazo an dazu malam ya kawo shi ne kawai dan ya kafa hujja da shi amma yanzu ya kawo shi da kissar yadda mas'alar ta faru da haka a cikin wannan hadisi muna fahimtar abubuwa da yawa daga ciki mun fahimci cewa idan mutum yana sallah sai ya tuna akwai najasa a jikinsa to ba gusar da sallar zai ko yanke sallar zai yi ba a'a ya gusar da nazasar in zai yiwu in ba zai yiwu ya gusar ba yayi sallah da nazasarsa ba matsala mun fahimci wannan sannan mun fahimci halaccin sallah da menene da takalmi an gane maganar da kyau ko duka wannan hadisin ya zo mana da irin waɗannan fa'idojin wannan ita ce mas'ala ta uku wato ainihin wato a gusar da najasa daga jiki da tufafi da kuma gurin sallah wannan ita ce sharaɗi na uku kai tsaye tunda akwai sauran lokaci sharaɗi na hudu satrul aurati sitirta menene al'aurarka wato kada mutum ya zo ya yi sallah wani ɓangare na jikinsa na al'aurarsa yana bayyane to ita al'aurar ɗa namiji ba ta da ainihin wato matsala da yawa ta mace ne inda ta taɓar zage kuma za mu zo mai bayani in Allah ya yarda shi namiji al'aurarsa daga cibiyarsa ne zuwa ina zuwa gwiwa don haka duk abin da ya haura wannan ƙari ne an gane magana da kyau ko sai dai kawai za mu zo mu magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mutum ya yi sallah laisa ala atiqihi ala fi thawbin laisa ala atiqihi minhu shay'un kada mutum ya sallah da tufafin da ba wani bangaren tufafin akan menene dinsa kafadarsa amma da mutum zai zo ya ɗaura kwarjalle daga cibiyarsa kuma ya ɗan haura gwiwarsa in ya sallah da sallarsa ta yi ko bata yi ba ta yi sai dai in mun koma wancan hadisin kuma za a ce gare ya san yadda zai ɗaura abin ya ɗan yafa shi akan menene kamar mai saka ihrami ya zama ya rufe gwiwar ya ɗaure daga cibiya zuwa gwiwa sannan kuma wani ɓangare na tufafin ya hau kan menene kan kafaɗa amma duk za mu zo mu jawabi can gaba insha Allah ta'ala alaikum salam نعم نعم akwai wanda da singile za mu zo mai magana akan halaccin sallah da singile lokaci ko kuma sai da aka ɗebo rigima sannan za ku ce lokaci ya yi ai wannan babu yana da rigima sosai Allah to shikenan sai a yi haƙuri gaskiya sati mai zuwa za mu tashi kan wannan matsala sai mu tattake ta matsalar sallah da singileti da matasa suke yi a mutum yana aikin mesin ko yana aikin kaza an kira sallah yana so ya samu jami'i dama kuma yar karamar riga ya saka da dan tirikwata dinsa kawai sai ya alwalai rugo da gudu masallaci ya ce Allahu akbar to duk zamu zo mu tattauna wannan matsalolin in Allah da sati ne zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته